نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba a ina yi mana barka da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abu huraira radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in a yau lahadi muna ashirin da shida ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina a cikin wannan daura ta mu mai albarka da muke gabatar da ita a wannan masallaci mai albarka na abu huraira wanda wannan shi ne darasin mu na goma sha biyu sun jerin darussa da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka na abubu mubin fi ikhlasu kalimatu jiya mun tsaya ƙarshen maganar maganar da imamu shaitani rahimahullahu ta'ala ya kaito daga imamu sanani inda mun ji yadda malamin yake bayani game da cewa shirka ta masu bautar kabari kuma kafircin su yana daga cikin alkukurin amal inda mun ji ƙarshen bayanai da ya gabata na Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kanmu ya ji kanmu imamu shaukani bayan ya kawo ita wannan magana ta sato ya bi ta da ƙarin bayani inda malam ya raddin abin da ya faɗa tare da bayyana hakikanin hukuncin shirka ta masu bautar ɗabar inda malam yake cewa rahimahullahu ta'ala wa aqulu هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ wale yake cewa wannan magana ta imamu sana'ani idan ka bi diddiginta za ka samu cewa bai wani ta haƙiƙi a cikinta ba bal huwa kalamun mutanaqidun mutadafi'un malam ya ce bari ma magana sa magana ce da sashi yake warware sashi sashi yake tunkuɗe sashi bayanuhu annahu la shakka anna al-kufra yanqasu ila kufri i'tiqadin wa kufri amal kuma bayanin sa dai babu shakka a kai cewa kafirci wato yana fitowa zuwa kafirci na aƙida da kafirci na aiki lakin na da'awa anna ma yaf'aluhu al-mu'taqidun fil amwat sai dai da awar cewa abinda wayanda suke uzurci ire-iren wayannan aƙidu game da mamata suke aikatawa shi wallahi kashi ne eh saboda shi ne kowa ya fata take yin zaki na yana aiki shi Eh, ba ne ya kashe. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين مالك تشوى رحمه الله تعالى وهذا الكلام في التحقيق ليس بكلام بالغ بل هو كلام متناقض متدافع وبيانه أنه لا شك أن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل لكن دعوى أن ما يفعله المعتقدون في الأموات malaki cewa babu shakka kafirci ya kasu zuwa kaso biyu akwai kafirci na aƙida akwai kafirci na aiki sai dai da'awar cewa abinda masu wayannan aƙidu suke ƙudurcewa game da mamata na ƙudurce wasu aƙidu wa'anda Allah kaɗai ake fuskantar wa da su kuma a ce abinda suke ƙudurcewa min kufril amal yana daga cikin kafirci irin na aiki da ma'anar cewa ƙaramin kafirci wanda baya fidda mutum daga addinin musulunci fi gayatul fasad wannan magana ce ta kai matuƙa wajen ɓaci فإنه قد ذكر في هذا البحث malam yace saboda shi ya ambata a wannan bincike nasa anna kufra man i'taqada fil awliya cewa kafircin masu kudirce wayannan aqidu game da waliyai kufru amal cewa kafirci ne irin na aiki wa hadha ajib malam yace wannan magana ce mai ban mamaki كيف يقول كفر من يعتقد في الأولياء ta yaya zai ce kafircin wanda yake kudurce ire-iren wayancan akidu game da waliyai wayu sabbi zalika atiqadan shi da kansa gashi ya kira aikin da suna aqida kaga ya yadda cewa aqida ce yace kufuru man ya'taqidu fil awliya ya kira shi aqida thumma yaqulu innahu minal kufril amali kuma daga baya sai zo ya ce yana daga cikin kafirci na aiki kaga aqida daban aiki daban wa hal hadha illa tanaqudul bahth malam yace shin wannan wani abu ne face tifka da warwara zalla wattadafu'ul khalis da kuma yadda maganar sa sashi take tunkuɗe sashi haka wannan maganar da ya faɗa ba haka abin yake ba cewa kafircin masu bautar kabari kafirci ne na aiki ma'anar kafirci na aiki wajen malamai shine karamin kafirci wanda baya fidda mutum daga addinin musulunci wannan abin da ya faɗa ba haka yake sai dai kamar yadda ya gabata shi kansa imamu sana'ani a littafinsa na tafhirul itiqad mazhabarsa mazhaba ce ta ahlus sunna wal jama'a da duk wanda ya karanta littafin cewa wannan kafirci na masu bautar kabari kafirci ne babba wanda yake fidda mutum daga addinin musulunci ba mamaki wannan magana ya yi tare daga farko daga baya kuma da abin ya bayyana gare shi sosai da sosai sai ya tafi akan hanya wacce ahlus sunna wal jama'a suke kai dama ana samun irin wannan wani lokaci akan samu ganin malami sashi yakan ci karo da sashi cewa karin fari ko da fatawa ce ga irin fatawar da ya bayar daga baya kuma sai ya canza fatawa wanda akwai irin wannan misalan a cikin magabata akwai kuma a cikin malamai da suka zo yanzu daga baya kamar imamu shafi za ku ji ana hakaito maganganunsa galibi guda biyu a ce fil a ce fil jadid kuma hatta wannan babin na aƙida bayanin kafircin wani ɓangare za a iya samun cewa malami yana da ra'ayi guda biyu a kai ko bayanin bid'a za a iya samu malami yana da ra'ayi guda biyu a kai kamar wayannan ƙungiyoyin na bid'a irin su wannan jama'atu tabligh irin su jama'atu ikhwanul muslimin farkon zuwan su Saudiya da malaman Saudiya suna yaban su irin su bin ba irin su Fauzan da sauransu da suna yaban su amma daga baya kuma da ayyukan su da aƙidun su suka bayyana ga malamai to sai suka canza ra'ayi da fatawa gare su cewa ƙungiya ce ta bid'a ƙungiya ce ta ɓata da ɓatarwa da haka akan samu ra'ayin malami zai iya canjawa karin fari ga ra'ayin da yake gani daga baya kuma sai ya sauya ra'ayinsa ko daga fari ya kafirta daga baya kuma ya ce ba kafirai ba ne ko daga farko ya ce ba kafirai ba ne daga baya kuma ya kafirta ko daga farko ya ce wannan ɗabi'ar ba bida'a ba ce daga baya kuma ya ce bida'a ce ko daga farko ya ce bida'a ce daga baya kuma ya danganta dai da abin da nazarinsa ya kai zuwa gare shi wato malami ne yakan ba da fatawa kuma yakan canja yakan bayyana ra'ayinsa kuma yakan canja shi wannan ra'ayin na afsana'ani ko dai ya zamanto karan fari ya tafi akan wannan ra'ayi daga baya sai ya canja wannan ra'ayi kamar yadda gashi nan littafin sana tafhirul itiqad ya nuna haka balo balo cewa aqidar sa aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa ko kuma ya zamanto zaniya ce mutum ya samu a wajen hukunci duk wanda yake dan adam abin da ya kamata ɗaliban ilimi su fahimta cewa duk dan adam to sunansa fa dan adam duk ba lazumi bane cewa lallai ne komai dole sai yayi daidai a kai dan babu wani ma'asumi sai annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa kamar yadda muka yi bayani mai fadi a jiya a farkon darasin abin da ya kamata ahlus sunna su gane ɗaliban ilimi shine mu gane cewa babu wani mutum ba a cikin wannan tafiyar ta sunna wanda ake cewa baya kuskure kawai duk inda ya tafi za a bi shi a kai a cikin malaman sunna ba mu da irin wannan malaman manzon Allah ne kadai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine da abin da ya zo da shi to za a bi shi a kai amma duk wani malami ko da malaman sunna ne to ana nan ana yin la'akari da abin da ya faɗa ba wai kawai sallamawa ake a miƙa wuya kawai an ce saboda an san ba abin da yake zuwa daga bakin malam wani sai gaskiya ba abin da malam wani yake tabbatuwa a kai sai gaskiya to kawai shi kenan sai a rufe ido da abin da ya faɗa ba sai an duba ba sai a ce ita ma gaskiya ce ahlu sunna ba sa duk abin da ya zo sai an gwada shi da qur'ani da hadisi da an ga sabani ya saba qur'ani da hadisi to akan bar abin inda aka ji shi kowane ne ya faɗi wannan magana da haka wannan ya nuna cewa ba wani ma'asumi sai annabi alaihi salatu wassalam haka wannan magana ta imam as-sanani magana ce batacciya magana ce da ta saba aqida ta ahlus sunna wal jamaa wacce ya faɗa a nan ma da ka koma littafin sa tafsiru al-i'tiqad za ga cewa mazhabar sa mazhaba ce ta ahlus sunna wal jamaa ma da ya ci gaba dai da raddi gare shi yake cewa ulbur kaifa zakara fi awwal al-bahth ka duba yadda ya ambata a farkon shi wannan bincike nasa anna kufra man yad'u al-awliya cewa kafircin wanda yake kiran waliyai wa yahtiku bihim inda shada'i yake kururuwa yana kiran sunan su lokacin da ya shiga tsanani wa yaqufu bi quburihim kuma yana kewaye kabarin su yana dawafi kamar yadda ake a Kaaba wa yuqabbilu judranaha kuma yana sumbantar gini da aka yi aka kewaye kabarin su da shi wa yanziru laha bi shay'in min mali kuma yana yi musu bakanci da wani bangare na dukiyarsa da ya mallaka cewa duka wannan huwa kufrun amaliyun duka wannan kafirci ne na aiki falaita sha'ari mala yake cewa kai cu ما هو الحامل له على الدعاء والاستغاثة shi mutumin da yake wannan ayyuka menene yasa shi yake roƙon wayannan waliyan wanda suka mutu tuntuni sannan menene yasa shi yake neman agajin su wa taqbilil jidran menene yasa shi yake sumbantar gini da aka kewaye kabarin su da shi wa nazirin nubu sannan menene ya sa yake yi musu wannan bakance hal huwa mujarradun la'ibi wal abafi shin kawai wasa ne yake yi kawai da wargi min duni itiqadin ba tare da aqida ba fa hadha la yaf'aluhu illa majnun to in ko kawai abin da yake wasa yake da wargi ba wata aqida da yake da ita game da su yana yi ne kawai haka mujarradin aiki ba wanda yake aikata wannan aikin sai mahaukaci in dai har haka yake ba wata aƙida ta sa ba to aikinsa ba wanda zai aikata wannan aikin sai mahaukaci saboda ta yara ka je kai ta kururuwa kana kiran su kana gaya musu bukatun ka ɗauki dukiyarka ka je ka yi bakance dukiya mai tsoka mutum zai je ya asararta kuma ya zama to ba ka da wata aƙida game da su wato ba ka jin cewa za su iya amfanarwa ko su cutar ba wani tasiri kana yi ne kawai mujarradin aiki kake babu wata manufa ƙarƙashi kaga wannan babu shakka yadda malam ya faɗa haka yake ba wanda zai yi wannan sai mahaukaci dan yayi kama da wanda zai je ɗauki dukiyarsa kawai ya ringa zubarwa yana watsarwa yana jefarwa ba shi da wata manufa wajen watsarwa din ba wani abu da yake sare zai samu na amfani ko alkhairi ko tunkuɗe sharri kawai zubar da duk irin yadda ya mahaukaci yake zubar da abin da ya mallaka to kaga babu shakka wanda zai yi wannan hauka ne kawai malam yace amil ba'iku alaihi al-i'tiqadu fil mayyit ko kuma a'a abin da yasa yake wayancan ayyuka na sumbantar gini da yin bakanci da addu'a da kiran sunan wayancan mamata shin wata aƙida ce ta sa yake haka game da shi wancan mamaci ko kuma a'a babu aƙidar ya da gabata in babu aƙidar ta wannan mahaukaci ne yake wannan aiki in kwa da aƙida fa kaifa la yakunu hadha min al-i'tiqad ta ya wannan ba zai zamanto daga kafirci na aƙida ba allazi laulahu lam yasdur fi'lun min tilka al-af'al wanda in banda wannan aƙida da ba a samu wani aiki ba daga wayancan ayyuka da ya aikata kaga ya nuna cewa ɗayan biyu ne ko yana aikin da aƙida ko kuma mahaukaci ne ba shi da hankali to ya gabata a baya malam ya tattauna akan matsalar da irin wannan raddin da ya yi a nan cewa ɗayan biyu ne duk wanda zai aikata wannan aiki ko dai ya zamanto mahaukaci ko kuma ya zamanto ko ya zamanto mahaukaci ko kuma ya zamanto abin da ya sa yake shi ne saboda wannan akida din malam ya ce fun manzur kai fa'atarafa ba'da an hakama ala hadal hukum malam yake cewa sannan duba ka gani da aka shi kansa malamin ne itirafi bayan ya yi hukunci da wannan kafircin bi annahu kufru amali cewa kafirci ne irin na aiki la kufra atiqadi ba kafirci bane irin na aqida bi qawlihi shi da kansa yake cewa lakin zayyana lahu shaytan shedan ne ya kawata masa shi wancan aiki da yake wanda malam ya hukunci cewa kafirci ne irin na aiki sai kuma yake cewa shedan ne ya kawata masa anna haula'i ibadullahi salihin cewa wa'annan bayan Allah madaukakin sarki na gari yanfa'una suna amfanarwa wa yashfa'una suna yin ceto fa'taqada zalika jahalan sai ya kudirce hakan a matsayin saboda jahilcin sa kama taqadahu ahlul jahiliya fil asna kamar yadda mutanen zamanin jahiliya suka kudirce game da gumaka ta ta'ammal كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد كدوبا ما ليكي تيوا سيد دي hukunci cewa wannan kafirci ne irin na aqida ka kufri ahlil jahiliya kamar kafircin mutanen zamanin jahiliya wa athbata li'tiqad kuma ya tabbatar da aqida wa atadar anhum bi annahu i'tiqad jahil amma kuma sai ba su uzuri cewa aqida ce irin ta jahilci kaga wannan shine tikka da wara da malam ya faɗa shi da kansa sai ya ce aqida kuma sai ya zo ya ce aiki sai ya ce aqida sai ya ce aiki ya ce kafircin aqida kuma ya zo ya ce kafircin aiki shi yasa malam farkon raddin sun ba a manta ba ya ce هذا الكلام في التحقيق ليس بتحقيق بالغ بل هو كلام متناقض متدافئ ذاك wannan tanakudi ne tafka da warwara shi malamin yake yi malam yace walaita sha'ani kai shi ay fa'idati li kaunihi i'taqada jahli li kaunihi i'tiqada jahli malam yake cewa wata fa'ida ce za a samu saboda kasancewarsa aqida ta jahilci fa inna qawa'ifal kufri bi asliha wa ahla shirki qatibatan ai baki ɗaya duk wata jama'a duk bangarorin kafirai da ka sani kafin su haka dukkanin ma'abota shirka baki ɗayan su inna ma hamalahum alal kufri ai abin da ya dora su akan wannan kafirci wa daf'il haqq da kuma tunkuɗe gaskiya wal baqa'i alal baqi da kuma tabbatuwa akan wannan barna tasu al'i'tiqadu jahalan ai su ma abin da ya sa kenan shine aqida ta jahilci su ma abin da ya ja musu kenan inda suna da ilimi sun san cewa abin haka yake to za su yi hakan ne su ma jahilcin ne ya ja musu amma da jahilcin ya ja musu ai da'awa ta zo musu suka yi raddi haka shi ma mai bautar kabari lokacin da da'awa ta je masa ya yi raddi shi ma hukuncin su ɗaya kamar yadda ya gabata wa hal yakunu qa'ilun malam ya ce shi wani mai faɗi zai faɗa ya ce inna a da hun cewa aƙidar su su jahilai a zamanin jahiliya ko aƙidar masu bautar kabari i'tiqadu ilmi akwai wanda zai ce aƙida ce ta ilimi babu wanda zai faɗa ya ce ilimi ne duk wanda ya ji aƙidar mushrikai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya ji aƙida ta mushrikai yanzu ya san cewa aƙida ce irin ta jahilci ai ba wanda zai ce aƙida ce dama ta ilimi hatta ya kuna tiqamul jahli ubra balle aƙida ta jahilci ta zamanto uzuri dama baki ɗayanta aƙida ce ta jahilci babu wata aƙida ta ilimi da ta jahilci cikin aƙidun mushrikai kaf ɗin su baki ɗaya akan jahilci balle wani ya ce to ga wani bangare su suna kan jahilcin sai a yi musu uzuri duka jahilci ne yasa wanda ya sani mai ilimi ta ya zai tabbatar wa da Allah madaukakin sarki abokin tarayya wanda yake da ilimi na haƙiƙa ya san cewa Allah ne kaɗai ya cancanci bauta ta ya zai ɗauki bauta ya fuskantar da ita ga wani wanda ya san Allah ta ya zai nemi buƙatarsa daga wajen wani wanda ya san Allah ta ya zai tsoraci wani wanda ya san Allah ta ya zai dogara da wani dama kafirci daga farkonsa zuwa ƙarshe duk jahilci ne shirka daga farkonta zuwa ƙarshe baki ɗayanta jahilci ce balle a ce ga wata shirka ta ilimi sai da za a ce ita ce kawai za a kawo ma'abocinta shi kuma wancan shirkarsa ta jahilci ce gaba kai kaf duk inda ka ji saɓan Allah ma to jahilci yake sawa dan ba inda ilimi zai yi jagoranci zuwa zunubi ba inda ilimi zai yi jagoranci zuwa saɓan Allah duk harkar shirka da kafirci da bid'a da saɓan Allah da keta doka da tauye haƙƙi da zalunci duk inda ka ji wannan to jahilci yake sawa duk inda ilimi yake sai dai ka ji tauhidi sai dai ka ji musulunci sai dai ka ji sunna sai dai ka ji gaskiya da adalci da kula da haƙƙoƙi haka ilimi yake jagoranci ko da ku ilimin zamani ne zai ja ka zuwa adalci da kiyaye haƙƙin waninka da ka dama shirka akan jahilci aka gina ta balle a ce ga wani shi yana kan jahilci sai ya yi masa uzuri da haka dai wannan magana ta malam magana ce wacce gashi kun ji yadda malam yake raddinta hankali daki daki hatta ya kuna tiqadu jahli ubran li ikhwanihim almu'taqidin fil amwat balle ya zamanto wato shi jahilcin uzuri ne ga ƴan uwansu mushrikai masu kudirce wayannan aqidu game da mamata malam yace kuma tambama li'tibara bi qawlihi sai ya cika wannan uzuri nasa da ya musu da fadin ya ce lakin na ha'ula'i mufbituna littauhi sai dai su waɗannan yana nufin masu bautar kabari suna masu suna tabbatar da tauhidi ila akiri ma zakarahu zuwa ƙarshen abin da ya ambata malam ya ce wala ya faka ba zai ɓuya gare ka ba an na haza uzurun batilun wannan uzurin da yake nema ya tsayarwa da masu bautar kabari ko ya matsayar musu ya tabbatar musu da shi uzuri ne wanda yake ɓatacci fa inna isbatahum tauhida malam yace domin tabbatar wanda suka yi suka tabbatar da tauhidi in kana bi alsinatihim faqat idan ya zamanto sun tabbatar ne da harasan su kawai tauhidin iya baki kawai aka tabbatar da shi fahum mushtarikuna fi zalika hum wal yahud wal nasara wal mushrikuna wal munafiqun dai da harshe kawai suka tabbatar sun yi tarayya da su da yahudu da nasara da mushrikai da munafukai su ma duk suna tabbatar da tauhidi da harshensu wa in kana bi af'alihi in ko sun tabbatar da tauhidin ne da ayyukansu faqad taqadu fil amwati to suna kudirce wasu aqidu game da mamata ma taqadahu ahlul asnami fi asnami irin yadda abinda masu gumaka suka kudirce game da gumakansu kaga sai ya zamanto dukkaninsu suna da aƙida iri ɗaya game da wani Allah tabaraka wa ta'ala tuni kuwa bayani ya gabata cewa duk wanda ya kudirce irin wannan aƙida ko ga gunki ko ga wani mala'ika ko ga wani annabi dai mutum ba ga Allah ya kudirce ba to wannan ya kudirce aƙidar ga wanda bai cancanta ba ba zai amfanar da mutum ba dan ya kudirce irin wannan aƙidar ga mala'ika ba zai amfanar masa ba don ya ƙudurce irin aƙidar ga annabi daga cikin annabawa tunda a baya malam ai ya kawo wannan shubuha cewa su mushrikai fa suna ƙudurcewa ne game da gumaka itatuwa ne da duwatsu su kuma masu bautar kabari suna ƙudurcewa ne game da salihan bayi to ta za a kwatanta salihan bayi da itatuwa da duwatsu ya gabata ai mun ba da amsa a kai cewa in dai har wanda ya kudirce irin wannan aƙida game da wani salihin bawa ba shi da laifi to sai ka tsarkake nasara ka wanke su saboda su sun kudirce game da annabi baya aka yi aka kafirta su saboda amsa ɗaya ce kawai duk wanda ya kudirce irin wayannan aƙidun cewa wani zai iya cutarwa ko ya cutarwa take wani zai iya amfanarwa ko ya take musamman mamaci wannan ka kudirce abinda Allah kaɗai ake kudircewa da haka wannan ya fidda mutum daga addinin musulunci ya kamata a ce musulmi ya fahimci wannan kwarai da gaske saboda wannan ita ce shuha da sarƙaƙiya da ta halakar da mushrikai kuma galibin shirkan mutane fa ta wannan babu galibi galibin shirkan mutane ta wannan babu kamar yadda ya gabata mun karanta a kitabun tauhi cewa galibi abin da ya shafi salihan bayi mutanen kirki duk inda babu ilimi to shedan yana zuwa shedan yana budurwa da duk mutumin da ya san ba shi da ilimi zai nuna masa girman wayannan mutanen salihan bayi kuma wani lokaci ba ma salihan bane wani lokaci ba salihan bayi bane amma zai nuna masa girman su har ya kai zuwa yana ba su matsayi irin matsayin da Allah ne kadai ya cancanta to galibi mutane sun fada shirka ta wannan babu galibi za ga mutum yana sallah mutum yana azumi mutum yana kalmar shahada amma kuma yana aikata abin da ya fidda shi tuni daga cikin addinin musulunci saboda shi musulunci kamar yadda muka sha faɗa dole sai ka sai ka inganta bangarori guda uku sannan addinin ka zai tabbata shine aqidar ka sai ta inganta zaman to kyakkyawa ce irin ta addinin musulunci ta Qur'ani da hadisi haka lafazi da mutum zai furta sai ka tsarkake lafazinka haka ma aikinka tunda in ba a manta ba mun karanta a littafin muktasar muktasar sarim maslul ala shatim rasul shi ma dai daura muka yi da shi cewa kafirci yana kasancewa ta hanyar aqida ko da ko ba a yi aiki ba iya aqida kadai tana iya kafirta mutum ko da bai yi wani motsi ba iya aqida kawai mutum yana kwance a kan gadonsa yana kwance kyan bai motsa ba ko harshensa bai motsa ba iya aƙida kaɗai sai ta kafirta shi akwai irin wayannan aƙida haka magana ta harshe ita kaɗai tana iya kafirta mutum duk kyawun aƙidar da yadda aƙidar mutum ta kai da kyau da nagarta to akwai abin da zai furta aƙidar ba za ta amfani shi ba wannan maganar ta kafirta shi haka duk yadda mutum ya maganganu masu kyau yake da aƙida mai kyau akwai abin da zai aikata da gabansa iya wannan aikin shi kadai sai ya kafirta shi wani ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa kafirci yana kasancewa ta hanyar aqida yana kasancewa ta hanyar magana yana kasancewa ta hanyar aiki ta yadda kamar yadda mun yi bayani dalla dalla daki daki a wancan daura da ta gabata akwai abin da ka kudirce kawai mutum ya zama kafiri shine kamar wannan aqida ta masu bautar kabari wanda ya yadda ya gamsu ya sakankance ya yadda a ransa cewa ga wani mamaci wani waliyi ko salihin bawa zai iya amfanar da kai ko ya cutar da kai da ka yadda da wannan to ka fita daga addinin musulunci dan babu amfanarwa ko ya cutar sai Allah da ka yadda da wannan cewa ga wani wani waliyi wani salihin bawa kawai ka yadda iya yadda cewa zai amfanar ko ya cuta wannan aƙida ce ta kafirci kamar irin aƙidin shi'a wanda ya gamsa a ransa cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa gaba ɗaya sun yi ridda wa'anda suka rage bi ka irga su da yatsunka ba ita ma aƙida ce ta kafirci kuma akwai masu irin ta har yanzu kamar aƙidan nan ta aljahamiyya wanda suke cewa ƙur'ani abin halitta ne ba maganar Allah ba ce kaga ai dai aƙida ce da ka gamsu ka yadda a ranka shi ma ka zama kafi wanda ya gamsu a ransa cewa ƙur'ani da yake hannun mu wannan ba magana ba ce ta Allah a'a shi ma ƙur'ani Allah ne ya halicce shi wanda ya gamsu da wannan shi ma ya zama kafi kaga wannan duka misalin kafirci na aƙida ko ba a yi magana ba ko ba a yi motsi ba wannan sunansa kafirci shi kafirci yana kasancewa ta hanyar aƙida sannan sai kafirci ta hanyar magana duk kyawun aƙidarka duk kyawun aikinka amma abin da ka faɗa kafirci ne shine wanda ya zo ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam to duk kyawun aƙidarsa duk yawan kyawun aikinsa musuluncinsa ya rushe saboda ya furta abin da yake fidda mutum daga addinin musulunci ko yau manzon Allah habaici ko ya masa ba'a ko ya kushe shi kamar yadda mun karanta a nasa kitabun tauhid an tafi yaƙi wasu mutane suna cikin tafiya gaba ɗayansu duk musulmi ne sai wani yake cewa kun ga kuwa ban taɓa ganin mutane kwaɗayayyu wanda ba su da buri kawai sai dai su ci abinci matsorata a wajen yaƙi irin waɗannan malaman nan yana nufin manzo Allah da sahabbai kaji abin da ya faɗa mun karanta a nan a kitabun tauhid haka ya faɗa kaga ai ba aqida bace wannan ba kuma aiki bane lafazi ne magana ce yace bai taba ganin mutane kwaɗayayyu ba shi tun da yake irin waɗanda ba su da wani buri face kawai ci abinci sannan ga tsoro a wajen yaƙi yana nufin manzon Allah da sahabbansa sai wani sahabi ya ce ƙarya take kuma ai munafiki ne kai sai ruga da gudu ya ce kuma sai na je na gaya manzon Allah kafin ya je sai ya tarar da Allah ya saukar da wahayi Allah ya ce wa manzon Allah kuma mutumin zai zo ya ba da ƙuri ya ce ai magana yake shira kawai yake wato magana ake ta irin matafiya ana shira dan a rage hanya ka ce da shi ba a da addinin Allah zai yi shira Allah da annabi da aya zai wa izgili to kar ya ba da wani hanzari ma ya zama kafiri bayan da musulmi ne shi kaji fa iya magana da ya fada ai ku haka akai sai gashi ya zo yana ba da uzuri ruwa yake cewa ina kallon sa ya rike da zabin dokin taguwar mazala mazala yana tafiya ko kallon sa baya yi kafafuwar sa wannan kafar ta bigi dutse ta jini mazala kawai ko kallon sa baya yi yana cewa da shi kawai abillahi wa ayatihi abillahi wa rasulihi eh wa ayati wa dini a farko قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيماني كو هكا يكي جاي مثلا من الله كو كلم سبيبا كو يا ساقا بينا تتفيا ce kar kar ku ba da wani hanzari Allah za ku yi izgili da ayoyinsa da manzansa kun zama kafirai kaga wannan shine misalin kafirci ta magana dukkan aqidarsa kuma kuma inda zai ya shekara yana kalmar shahada haka shi kafirci yana kasancewa ta hanyar aƙida ko aiki sai misalin kafirci na aiki zalla kaga wannan biyu duk ba sa bukata shi yanzu wannan da ya faɗi magana ai ba a tambaye shi an ce to lokacin da ka faɗi maganar me a zuciyarka ba a tambaye shi ba ba ruwan mu da me a zuciyarsa duk wanda ya faɗi irin wannan magana ga manzon Allah ba wani abin da za a jira kuma ba wani ƙarin bayani ko me zai faɗa kawai maganarsa ka ko me zai faɗa ya kafi cewa Allah shi yasa dole sai musulmi ya iya bakin sa san yana magana akan wa yake magana to haka ma waccan da gida da muka faɗa ko me za ka faɗa in dai waccan ce aƙidarka to kafirci ya riga ya tabbata a wajenka to sai misalin kafirci na aiki malamai suka ce wanda ya ɗauki ƙur'ani ya jifa da shi kawai sai ya firge ƙur'ani sai ya jefar da shi ko ya je ya go takardar ƙur'ani sai ya tsarki da ita kaga da ana yi ko a samu jinin al'ada sai a rubuta ƙur'ani da shi duk wannan kafirci ne na aiki wato wanda a aikace aka aikata kafirci shi yasa da gaya muku a baya nake cewa da to ai wannan magana ni akwai abin da ana musu ma sai ne ta mamaki ko me yasa sai aka muku abin da yake faɗa an ji shi wannan kafircin su na aiki ne amma kafircin aiki ai kala biyu ne jiya ma na faɗa cewa kafirci da aiki ya ko da yake malam ma ya faɗa an bambanta ko kamar ya faɗa shi ba yawwa kafircin aiki a wajen ahlus sunna shi ma kala biyu akwai kafircin aiki wanda yake fidda mutum daga musulunci akwai kafircin aiki wanda baya fidda mutum daga musulunci shine kufrun duna kufr wannan ka duk kafirci ne da ke fidda mutum daga addinin musulunci shi yasa kaga idan mutum ya fahimci wayannan bayanan da malamai suka yi to nan zai gane wannan magana fa da shi sana'ani yake baki ɗaya ba ma magana bace da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya saurare ta ko malami to amma malamai suna cewa me yasa ake sauraron magana shine saboda ai lokacin da ya faɗa ba a cikin malamai ya faɗa kawai ba balle su yi watsi da shi magana ta mutu a wajen magana ce rubuta ta ba aka to fitila kenan wani zai iya zuwa in kai kana da ilimi kana da fahimta ka gane to wani kafa ina ƴaƴan kafa matan kafa shi yasa duk abin da mutum zai shigar da shi gida malamai suka ce to zai ringa duba da ɓangaren addini ko da abin yana da fa'ida tunda yanzu galibi za ga mutum zai shigar da abu gidansa amma cutarwa yake duk yanzu galibi abin da muke shiga wannan manyan wanda suke shiga gidanmu tv bidiyo intanet wallahi galibi ya shiga gidajenmu kuma cutar wanda yake yi ta fi amfanar wanda yake da ka bar shi kawai ka bar wa mata gasa ka bar wa yara gasa ka bar musu kayan kallo kawai ba wani shamaki da ka sa tsakaninsu ka bar su kai tsaye ga su nan ka bar su da intanet su yi sati to cutar wanda yake ta fi amfanin wanda yake kuma wallahi kowa Allah su ya tambaye shi shi ne ba ci aka yi ka hana musu ba yau ba ci aka yi ka hana musu ba amma abin da aka ce shi ne ka ringa yi musu nasiha ka yi musu wa'azi ka yi musu tarbiyya da abin da ka san zai halakar to ka ja hankali a kai ka nesanta iyalanka da shi in kai iya iyawa ka sauke iya nauyin da yake kanka to wanda ya halaka Allah ba zai tambaye ka ba dan ya halaka shi Allah zai tambaya amma yadda muke musu yanzu kawai tunda ka danka wa yarka waya dan Allah ka taɓa yi mata nasiha ka taɓa gaya mata abin da ya haramta a cikin waya ka gaya mata abin da zai bata tarbiyyarta kana yin bincike game da ita irin binciken da yake zai sa tarbiyya ba bincike na bin kwakwa da yake nuna zargi ba wayan matarka wayar 'ya'yanka wayar yaranka duk wanda yake karkashin ka yana karkashin ka ne zaka ba da gudunmawa game da addininsa ko yaronka na ofis ko abin da in ka hana shi ƙur'ani ba zai hana shi ba amma kai sai ka hana shi to ƙarƙashin ka yake ci ƙarƙashin ka yake ci ko abin da mahaifinsa ma ba zai hana shi ba amma kai sai ka hana shi saboda nan wajen ka yake neman abin da zai sa bakin sa to shi yasa duk inda kake ga zaman to wakilin addinin musulunci kuma sai mun yi wannan lallai nauyi ne da yake kan kar ka raina duk yadda yaro ya kai da karanta yanzu ka ringa masa wa'azi ka gaya masa abin da ya halatta da abin da kakkare na ka ce yaro yaushe za ka fara kai in baka fara ba masu batanci suna nan su suna yin nasu sai ya ɓaci sannan za ka fara da ka da addu'a da nasiha da tarbiyya da ka wannan magana ta malam kamar yadda malam yake faɗa magana ce ta kai matuƙa wajen ɓaci wacce in banda shi abu idan aka rubuta shi wani zai zo ya karanta wani zai fahimta amma da yake yana san abin yanzu kaga yan bid'a wasu in suka san da ire-iren waɗannan sai su ringa ɗaukowa suna cewa to ai ga abin da malaman kuma suka ce da sunna sai dai kai su ba san cewa mu malaman sunna ai ba irin malaman su bane cewa idan malami ya faɗa shi kenan ya zama kamar ya tsoka mu a cikin gida ma ana yin raddi ka ji yanzu gashi raddi ake masa bashi sana'ani wa zai karbi ra'ayinsa a nan wa zai dace da abin da ya faɗa wa zai goya masa baya da ɗai shi kansa shaukanin baka ji ba shi ma wasu wuraren da mun yi masa wasu raddojin kuma nan gaba ma wani gurin zai zo a ƙare masa raddin ai ahlu sunna su ma haka suke ko ne ko a tafiyar ku kawai da abin da mutum ya faɗa shi kenan sai a kawo aya ma sai ka tunkuɗe ta da maganar malamin ku ne kuke da irin wannan tsarin mu ahlus sunna a cikin ahlus sunna kowa ana yi masa gyara kowa ana yi masa raddi manzon Allah shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai ne kawai duk abin da ya zo da shi to ana yi masa biyayya sau da kafa da abin da manzon Allah ya zo da shi to kawai ɗayan biyu ne sai dai ko in baka fahimta ba ko ka sa san zuciya ma manzon Allah baya zuwa da komai sai gaskiya baya zuwa da komai sai addini wanda yake mabayyani na gaskiya Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta da ku gane cewa ita gaskiya ana saninta ne ta hanyar ƙur'ani da hadisi ba a saninta ta hanyar cewa malam wani duk inda yake nan gaskiya take ba haka bane mu ahlus suna ba mu da irin wannan tsari cewa kawai duk inda malam wani yake da za a gane gaskiya da kamo malam wani a wajen ba daidai bane zai iya zama a waje kuma ya zamanto gaskiyar ba ta tare da shi tana wajen makocinsa a daidai lokacin saboda gaskiyar kawai tana gudana ne kan ƙur'ani da hadisi saɓanin wanda ba ahlu sunna ba su suna da wasu da suka ware kawai cewa da ka gan su to ka gaskiya da ka ga babu su to babu gaskiya a waje mu ba mu da irin wannan tafiyar ahlu sunna wal jama'a Allah ta'ala ya mana afu malai ya ci gaba da cewa wayannan aƙidinsu ko da suna tabbatar da tauhidi da harshensu fahim mushtarikuna fi zalika hum wal yahudu wan nasara wal mushrikun wal munafiqun wa in kana bi afalihim faqad taqadu fil amwat ma taqadahu ahlul asnami fi asnamihim in kuwa da aqidinsu suka kudirce wa'annan to ka sani cewa sun ƙudurce abinda ma'abuta gumaka suka ƙudurce game da gumakansu sun makarrara hazal ma'ana fi kalami malam ya ce sai ya ƙara mai tare wannan ma'ana a cikin maganar waje alahu sababa fi rafi saiti anhum sai ya sanya wannan magana ta sa ita ce sababi wajen ɗauke takobi a kansu cewa ba za a yaƙe su huwa ba filonu wa maganar sa magana ce batacciya amma tarattaba alaihi mithluhu batilun haka ma abinda maganar sa ta kai zuwa gare shi da wannan hukunci shi ma dai batacce ne fala nuqawwilu bi raddihi malam yace ba za mu tsawaita game da yi masa raddi ba kai bal haula'il qabriyun malam yace wayannan ma abuta bautar kabari kad wasalu ila haddin sun kai wani mataki sun kai wani geji da itiqadihim fil amwat wajen aqidinsu game da mamata lam yablughu al mushrikuna fi i'tiqadihim fi asnani mushrikai ba su kai wannan gejin ba wajen aqidinsu game da gumakansu huwa anna ahla al jahiliyya kanu idza massahum ad wannan matsayin bayanin sa shine mutanen jahiliyya sun kasance idan wata cutarwa ta shafe su da'awu Allah wahdahu suna kiran Allah madaukakin sarki shi kadai in suka shiga cikin damuwa aka shiga cikin tsanani to su da kansu ma suke fada suna cewa aqlisu aqlisu fa inna asnamakum la tughni ankum shay'a wai da yazo a hadisin da Ikrima ibnu Abi Jahal sababin musuluntarsa lokacin da aka yi fatuhu makka manzo Allah yake cewa duk inda aka gansu wajen mutum shi da ya ware maza hudu mata biyu shi akwai ikrima ibn abi jahl cewa duk inda aka gansa a kashe su to shi sai ya gudu sai ya hau jirgin ruwa sai jirgin ruwa ya fara tambal tambal yana tambal tambal zai halaka sai ya ji manya manyan ciki mushrikai suna cewa to ku yi ikilasi gumaka ba abin da za su iya muku a nan ba abin da zai tseratar da ku a wannan hali sai ikilasi wato sai tauhidi yake cewa sai yake cewa to in ko ba abin da zai tseratar da ni a cikin ruwa sai tauhidi da ikilasi to ai ba abin da zai tseratar da ni a dan dare kasa ma sai tauhidi da ikilasi sai ce to na yi wa Allah alƙawari in har Allah madaukakin sarki ya kubutar da ni aka fita lafiya to zan koma garin Makka zan je wajen manzon Allah da musulunci na san zai mun afuwa duk da ya ce a kashe ni amma na san zai mun afuwa to haka ko aka yi zikiri ma Allah ya taimaka sai ya kubuta ai ko sai ya ji ya je ya je annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa afuwa to shine ma da yake kawo kisar anan wanda hadisi ya ganta a cikin sunan na an-nasa'i hadisi ne tabbatacce da yake nuna haka kuma gashi qur'ani ma malam zai kawo aya tana tabbatar da haka cewa mushrikai shirka su iya halin yalwa ne kawai halin zaman lafiya kuma yana tafiya daɗi da lafiya amma da an shiga damuwa da tsanani sun san ba wanda zai iya sai Allah ba wani shehi a lokacin ba wani gunki ba wani salihin bawa ikilasi suke da tauhidi shi yasa ibn Qayyim sai yake bada wata amsa a nan sai yake cewa duk wanda ya hankalta zai ga cewa tauhidi kawai ita ce mafitar bayi baki ɗayansu tauhidi ita ce mafita su ma'abuta tauhidi dama ko da shi suna kan tauhidi su su kuwa mushrikai sai sun ga tsanni sai su koma tauhidi kaga me amsa shi ne mafita kenan dama kai kana kan tauhidin ko da yaushe ko tsanani ko sauki shi kuma in ya ji wahala sai ya dawo tauhidin kuma sai ya ga waraka kaga shi ka zauna akan tauhidin mana da abin da aka samu lokacin tsanani wa lokacin yalwa shi ya fi cancanta da a samu shi ne abin da ikirma ya tunani da ka ji yadda shirkan mushrikan zamanin manzon Allah take cewa kanu idza massahum burru idan cutarwa ta shafe su da wata matsala da'awu Allah wahda suna kiran Allah shi kadai wa inna ma yad'una asnamahu ma'a adami nuzuli shada'id min al-umur kadai suna kiran gumakan su ne idan babu wani tsanani da ya sauka cikin al'amuran su kama hakahu Allahu anhu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya hakaito daga wajensu bi kaulihi da fadinsa wa idza massakum ad-durru fil bahri idan cutarwa da tsanani da kunci ya shafe ku a cikin kogi dalla man tad'una duk wanda kuke kira sai su bace muku wato sai ku rabu da su illa iyyahu sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai shi kadai kuke kira da ikhlasi da tauhidi to shi ko da aka yi ikilasi da tauhidi Allah yana amsawa ka duba hikimar Allah shi yasa da sun yi ikilasi a wannan lokaci Allah sai ya kubutar da su Allah ya ce falamma najjakum ila albar ma duk lokacin da aka samu Allah madaukakin sarki ya kubutar da ku zuwa tsandauri a'rabtum sai ku ringa kauda kai kuma kuna komawa kan shirka wa kana al-insanu kafura lalle mutum ya kasance mai yawan kafirci to ka duba fa yadda abin yake suna yin shirka amma lokacin da ake cikin yalwa ma tsanani ba magana shirka wanda mushrikai na zamanin manzon Allah wa bi qawlihi ta'ala haka dai Allah ya ƙara bayyana mana shirka ta mushrikan zamanin Annabi alaihi salatu wassalam inda Allah yake cewa wa idza massal insana dhurrun idan wata cutarwa ta shafi dan adam abin nufi mushiriki da'a rabbahu muniban ilai zai ta kiran Allah madaukakin sarki yana mai komawa zuwa gare shi zai yi watsi da shirka thumma idza khawwalahu ni'matan minhu sannan idan Allah madaukakin sarki yake bance shi da wata ni'ima nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu sai ya manta abin da yake kiran Allah madaukakin sarki shi kadai sai ya koma kuma yana shirka wa bi qaulihi ta'ala haka dai Allah ya ƙara bayyana mana shirka ta mushrikan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da fadin sa wa idza ghashiyahum mawjun kabulani idan kumfar ruwa da igiyar ruwa ta lullube su kai ka ce gajimare ne sai ga ruwa yana tashi yana tsiri yana nema ya halakar da su da sun ga irin wannan a cikin ruwa da'awu Allah mukhlisina lahu din sai su ringa kiran Allah suna masu tsantsance addu'a gare shi suna yin tauhidi suna yin ikhlas da haka su ma da zarar an amsa musu sun fita to sai kuma su koma shirka yadda ya zo a wata ruwaya in suna jirgin ruwa inda gumaka sai a ringa ɗaukar gumaka ana jefawa teku ana nuna wa Allah an yi baran-baran da su kar ma a bar su a cikin ruwan duk wanda yake da gunki sai ya fito shi sai a ringa jefa ruwa ana jefa ruwa ana ya Allah ya Allah ana kiran Allah shi kadai ma da an fito tsandauri kuma sai a ƙara samar da wasu gumaka sai a koma shi kaga wannan da yake nunawa ga duk mai fahimta shine ya nuna cewa shirkan mushrikai na zamanin annabi alaihi salatu wassalam da ma wa'inda suka zo kafin zamaninsa shirkarsu ta taƙaita ne kawai lokacin da suke cikin wato lokacin da suke cikin yalwa amma da sun shiga tsanani to ba magana shirka suna ikilas suna tauhidi kuma wanda ya nuna maka cewa a shi kenan abin da malam ya faɗa na cewa waccan shirka din za ka yi musu afuwa ba za ka yi musu afuwa saboda sun san abin da suke a shi bai kamata don ba wanda zai jahilci cewa Allah madaukakin sarki shi kaɗai ya cancanci bauta ba wanda zai jahilci wannan kowa ya sani ya san cewa Allah shi kaɗai ya cancanci bauta ya san cewa Allah shi kaɗai ke kashewa shi ke rayawa shi ke zuwa da alkhairi in sharri ya same ka kaddara ce daga wajen Allah to amma jahilci yakan sa tunda shi jahilci sifa ce ta mutum ba wai jahilci na mutum bai san cewa Allah ne ya cancanta ba a'a jahilci na halaka bai da muka faɗa tunda dai inda shirka take da saban Allah ai jahilci yake sawa za abin da mutum ya tabbatar da cewa zai cutar da shi kaga ta ya zai yi wannan abun sai dai jahilci kuma ya sa ya aikata inda mutum akwai abin da ya tabbatar da cewa zai cutar da shi zai ba shi wahala ma kuma sai ya ringa amfani da shi wanda yake shan ruwan sanyi sama da misali wanda yake shan ruwan sanyi aka yi masa nasiha cewa zai cutar da kai kuma sanyin yana tasan masa kuma ya sani amma kuma dole ne sai ya yi amfani da shi saboda kan zuciya da wannan jahilcin da yake tare da shi to haka ma mushriki yake da haka wannan kaji misalin shirka ta mushrikai da suke zamanin annabi alaihi salatu wassalam cewa ga yadda shirka su take suna yin shirka lokacin da suke cikin yalwa ma da sun shiga wato cikin kunci sai su sai su kama tauhidi suna yin shirka lokacin da suke cikin yalwa mala ya ci gaba da cewa khilafil mu'taqidina fil amwat saɓanin masu aƙida game da mamata fa innaha idza dahamat humu shada'idu idan tsanani ya zo musu kwatsam duk lokacin da suka fada tsanani lokaci guda istagafu bil amwat suna neman agaji da mamata sai su ringa kururuwa suna kiran mamata suna kiran mamata suna neman taimakonsu suna neman ɗauki suna neman agaji wa nazaru lahumun nuzur kuma su ringa yi musu bakanci iri-iri wa qalla man yastaghifu billahi fi tilkal hal ya karanta kaɗan ne ake samun wanda yake neman agajin Allah madaukakin sarki a wannan hali a wannan yanayi duk zaka ji wani Allah ake kira wani Allah ake kira wa hadha yaf'aluhu wa hadha ya'lamuhu kullu man lahu bahthun an amwali an ahwalihi bale yace duk mutumin da yake dan bincike yake da wani bincike ko ya yake game da halin masu bautar kabari to ya san cewa haka in sun shiga damuwa a lokacin suke ƙara dagewa da kiran waliyansu da shehinnansu da salihan bayansu duk wanda ya san su ya san cewa haka sun shiga damuwa ba sa kadaita Allah tabaraka wa ta'ala da kira ba sa kadaita Allah da neman agaji ba sa kadaita Allah da neman dauki daga wajen subhanahu wa ta'ala mala yace wa laqad akhbarani ba'd man rakiba al-bahra lil hajj wani wanda ya hau jirgin ruwa ya tafi aikin hajji to ya ba da labari annahu taraba tiraban shadidan cewa jirginsu wato ya girgiza girgiza sosai suna cikin teku sai aka samu ambaliyar ruwa aka samu jirgin su ya ta tambal tambal ya ta tambal tambal kamar za ka halatta فسمع من أهل السفينة من الملاحين وغالب الراكدين معه sai ya ji wa'yanda suke tuka jirgin ruwan nan direbobin su ne mallahu sai ya ji su da kunnensa da kuma galibin wa'yanda suke jirgin ruwan tare da su mahaya jirgi yunaduna al'amwata suna kiran mamata da kunnensa ya je ba da labari wa yastaghifuna bihim suna neman agaji daga wajensu ولم يسمعهم يذكرون الله فقط بيجي سنا أمبتن ولم يسمعهم يذكرون الله قط kwata kwata bai ji suna ambatan Allah ruwan kawai ya rudi kowa yana kiran shehin kowa yana kiran waliyin kala yace wa laqad khashitu fi tilka alhali algharq yace wallahi ya tsoro ya ji tsoron cewa kada su nutsi a wannan hali lima shahadtuhu min ashirki billah saboda abin da ya gani da idanunsa abin da aka yi a gabansa na shirka idansa ya gani ya ji abin da ake na shirka ce ya ji tsoron kada a halaka to haka al'amarin yake kowa wanda ya kira shehinsa wancan ya kira gausi wancan ya kira barhama kowa ya kira shehinsa kuma akan haka aka dora su cewa wannan ba shirka ba ce in ka yi magana sai su ringa cewa ai wa'annan suna kiran su ne su kuma sai su kira Allah su gaya masa bukatunsu mamace ba don wannan ba shirka wace mece ce shirka a halin da in mushriki ne Allah kaɗai zai kira amma kai a tsan dauri ka kira shehinka an shiga tsanani ka kira shehinka matsala ta zo ka kira shehinka shi yasa malamai suka ce ai shirkan mushrikan yanzu masu bautar kabari ta fi shirkan mushirkan zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babbar shubuha shine har yanzu a ce mutum ya ringa mamaki ko shakka wai ta za a ce wa mutumin da yake cewa la ilaha illallah kuma yake sallah ta za a ce da shi kafiri mushriki wani har yanzu yana da wannan shubuha wanda malam ya yi bayanin ta anan da amsa akan ta kware da gaske cewa wanda yake shakka game da kafircin mai irin wannan shirka to shi ma fa addininsa bai inganta addininsa shi ma bai inganta saboda yana da cikin abin da yake warewa mutum addininsa shine rashin kafirta wanda Allah da annabin sa suka kafirta shi in dai har ya tabbata cewa wannan kafiri ne da nassun Qur'ani da hadisi to rashin kafirta shi kai ma kuma zai kafirta saboda kai kana shakka game da hukuncin Allah ka ƙaryata Allah da annabinsa babu shakka akan cewa masu bautar kabari kafirai ne mushrikai ne saboda ka ji irin shirkar da suke ko ba wanda yake musu game da haka su da kansu sun amsa suka ce amma ai ba shirka suke ba wai kamun kafa suke irin yadda mushrikai suke faɗa shi yasa wannan ni abin da nake faɗa har kullum wannan babu na shirka ta masu bautar kabari da shirka waliye da shehinnai ba wanda zai yi shakka game da su ko ya inganta addininsu ko su ɗin su ci gaba da togewa a kan addininsu sai wanda Allah madaukakin sarki ya taɓar da shi don shi ma wanda ilimin nau'i ne na shirya bari ma shi ne babbar shirya ba wata shirya ta ƙololuwa sama da wannan ilimin na tauhidi da gamsuwa da fahimtarsa wanda yake shakka game da matsalolinsa babu shakka Allah ne madaukakin sarki bai so ya ji kansa tunda tunda Allah madaukakin sarki ya fahimtar da waninka ya fahimta ya gane ba shi da wata shakka kwata kwata game da babu baya shakka cewa mutumin da koda yana sallah yana kalmar shahada in dai yana da wa'annan aqidu baya shakka cewa kafiri kai kai ne dai kawai kake shakka ko kake kokonto ko kake jin kaikayi kuma za a ga cewa waɗanda suke hakan ba fa malamai bane shine abin da nake yawan faɗa kawai za ga wanda zai zo ringa wannan musu in ɗauko shi ka auna shi a sake ne wai wane ne shi galibin masu jahilai jahilai ne ai na sha gaya mu ba wanda zai tsarka ita harka masana harka su suke hukunci akan ma'abuta harka in ka zo kana taimakon mutum kana wane malami ne wane masani ne wane yana da ilimin addini kai wane ko ilimin sa ya kai kololuwa wanda zai saurare ka sai in kai ma malamin ne ta ya ka gano cewa malami ne baka da ilimi ba wanda zai yi wa likita shaida sai likita zai bayani cewa kuwa da likita ne kwararre da ya san harka ya san kaza sai in kai ma likitan ne kwararre to shine sai a gamsu da kai ba da wanda bai sani ba ta yaya za ka zo kawai ka ringa shaida akan mutum ta harkar da ba baban ka ba amma a harka in mutum ya san harka to shi zai zo ya bayani sai ya ce eh magana ta gaskiya wa da kwararren ma'aikaci ne a babin kaza yayi kaza yayi kaza ya san kaza to za a karba in an san cewa kai ma kwararre ne to shine haka abin yake bayan zo wani mutum ya zo ya ta hayaniya kawai yana ta surutai cewa dan me za a ce wa mutanen nan mushrikai wai shi bai ga me zai sa a ce da su mushrikai ba saboda me mutanen nan suna sallah suna yin azumi suna cewa la ilaha illallah to me ake nema a musuluncin sama da wannan shine iya sanin ka kenan ba zo da abin da ake nema din yanzu ne bayani cewa kafirci yana kasancewa ta hanyar aqida kadai iya aqida ka duk abin da ka faɗa duk abin da ka aikata aƙidar ka za ta iya kafinta ko kana sallah ko kana faɗin la ilaha illallah akwai abin da ka ƙudurce shi a ranka ka zama kafiri duk kyawun aƙidarka duk sallarka da faɗin kalmar shahadarka akwai abin da ka aikata da gabanka ka zama kafiri shi kafirci a wajen ahalus sunna wal jama'a yana kasancewa ta ɗaya daga waɗannan hanyoyin guda uku zai iya kasancewa ta fuskar aƙida kaɗai zai iya kasancewa ta fuskar magana kaɗai zai iya kasancewa ta fuskar aiki kaɗai ba wai sharaɗi ba ne sai an samu haɗuwar duka waɗannan ukun kafin mutum ya zama kafin wannan ba tafiya ba ce ta ahalus sunna wal jama'a akwai dai masu haƙidar cewa inda mutum zai zo nan wajen mai zo muna jinsa ya zagi manzon Allah ya taka alƙur'ani ya zazzagi musulunci ba za mu ce da shi ka zama kafiri ba sai mun kira shi mun ce me yake nufi wai wannan zagin da yawa manzon Allah da wannan da wannan ta Qur'anin da yayi da wannan shi mutuncin da yayi me yake nufi in ya ce a ba abin da yake nufi yayi ne kawai wasa ne wargi ne kawai shi kenan sai a ce to shi kenan kaka kuma kaka sake ba bai zama kafiri su a wajensu sai wai in har ya ce wai ai yayi ne saboda kafirci kafirci yake nufi to sannan sai a ce ka zama kafiri shi yasa a wajen su duk wannan ba kafirci ne suka ce in dai ka kudurci a ranka kawai aiki baya cutarwa dan ka kashe annabi ba wani abu ne in dai ka yarda da abin da annabi zaka iya yanka annabi zaka iya jifa da qur'ani ko ka yaji takardar sa sai kai tsarki da shi za ka iya cin mutuncin komai ka zauna lafiya in ya ƙi da ka mai kyau ce su wannan shi ne ra'ayinsu dai wannan ku haka musulunci yake in dai haka musulunci yake wannan cewa aƙida ce kawai kawai in dai ka san akwai Allah sai malamai suka ba su amsa shedan ma musulmi ne ta wannan magana ta shedan ma musulmi ne fir'auna ma musulmi ne babin aƙida yana da muhimmanci ƙwarai da gaske shine ɗalibin ilimi ya fahimci matsalolin aƙida kowace matsala ka fahimce ta irin yadda ahlus sunna suka yi bayanin irin yadda ta zo a ƙur'ani da hadisi amma samun wani ɗan shakku ko wani ƙaiƙayi game da babin aƙida gaskiya illarsa ta kai matuƙa ƙwara ka samu matsala a wajen tsarki ƙwara ka samu matsala a wajen sallah kwara samu matsala a wajen azumi amma ce ga wata matsala ta aƙida kana da matsala a babu kana da matsala ba ta wasa ba na mala rami mala eh eh ai mun sha wannan bayani eh tunda ma'anar ayyanawa shine kamar yanzu muna zaune sai mu kama suna sai mu ce wani dan wani eh na unguwa kaza da yake wuri kaza wanda muka san cewa yana irin wannan aƙidar ko yana irin wannan aikin mun kafir tashi yanzu ya zama kafir shi ake ce kufurut ta'yin to shi wannan ana yin sa amma lokacin da ka tsayawa da mutum hujja eh yanzu misali duk wannan bayanan da muke kaga mu anan muke yin karatu ko wanda ba mamaki a nan unguwar yake ko a nan layi ko a kusa ko a nisa yana aƙidar mun san yana amma ba mamaki bai ji abin da muke faɗa ko kaga ba za mu hukunci shi karan kansa mu ce kafiri ba mu nuna shi mu ce kai wani dan wani kafiri ne wannan shi ne ba a yi sai an tabbatar wa da mutum hujja wato sai ka tabbatar da kai da shi gaba da gaba ka isan masa da saƙon sai ka kafirta shi in ka isan masa da saƙo ma yanzu abin da muke faɗa shi ne a dunkule cewa duk wanda yake irin wannan aƙida ta bautar kabari wanda yake zuwa waliyai duk shekara ko duk sati ko lokaci zuwa lokaci wanda yake yin hakan to kafiri ne kuma abin da yake kai kafirci ne a dunkule kenan ina fata an gane a dunkule da yadda yanzu a nan a dunkule za mu ce duk wanda yake ahalus sunna wanda yake ma'abocin tauhidi dan aljanna ne in ya mutu akan tauhidi ma za mu nuna yanzu mu cewa da kai dan aljanna ka gaiwa zabi to shi ma kamar haka yanzu duk nan wa za mu nuna mu ce ka dan aljanna ne ka ga ba zabi ba to haka shi ma cikin su ba za mu nuna mu cewa da kai kafiri ba ne amma misali a zamanin manzon Allah ne sai manzo Allah ce mana Abubakar dan aljanna ne sai mu nuna Abubakar sai mu ce Abubakar dan aljanna ne Umar dan aljanna ne sai mu nuna sai mu ce Umar dan aljanna ne sauran sahabbai fa da ba a faɗa ba sai mu ce duk wani musulmi dan aljanna ne kaga sahabbai ai duk musulmai ne ba ba za mu nuna wani ba to haka ma kafirai shi yasa kafirin da yake yanzu waye sai ya nuna yanzu ce ciro mai ce to kai dan wuta ne zai fa iya musulunta nan da sati guda haka ne ko ba ka bari kai kuma yanzu ka ce dan wuta kaga ai kayi hukunci ba da ilimi to ku gane bambanci kaga ashe a wajen mu kenan ko kafiri wanda yake tafiya a doron ƙasa wanda muka tabbatar da cewa kafirin ne yana faɗa ma da musulunci balo balo ba a wajen ahlus sunna ba ma nuna shi mu ce dan wuta ne amma kuma za mu ce kafiri ne shi kansa din kafiri ne amma kai mu ce wani dan wani kai Donald Trump dan wuta ne kai wuta za ka shiga a kai kuskure mana me yasa ba mamaki kafin ya mutu zai iya musulunta amma sai muka tabbatar da ya mutu akan wannan kafircin nasa sai mu zo kansa mu ce kai Trump dan wuta ne saboda me ya riga ya tabbata ya mutu akan kafirci hujja ta tabbata a kansa to haka ma wanda yake bautar kabari yanzu a dunkule za mu ce duk masu bautar kabarin nan duk kafirai ne kuma kafirci suke saboda bai ai kafirci ne to amma za mu nuna wani mu ce da ɗan wane na wuri kaza ne kasfa kaza da kaza ko kai da muke ganin ka kai kafiri ne kai tsaye ba ne ba sai mun tabbatar maka da hujja sai mun tabbatar maka da hujja ma'ana tabbatar da hujja shine sai mu karanta maka wayannan bayanan sai ka ce wannan ai ka zare da sanin sa duk ka san da wannan kai wannan ita ce aƙida ka sai mu ce to kai din ma ka zama kafiri kai kanka to shi ake cewa kufuru ta ayi ba a yin sa sai an tabbatar da hujja an kawo da uzuri kuma Allah ne ya ce wa ma kunna mu'abbidina ta na ba asa rasula to shine ina ji mun karanta matsala ba kai shi shubhata to haka ma babu fasikantarwa da bid'antarwa haka ma babu duk babu ɗaya ne duk babu ɗaya ne kufuru ta ayi shine wannan haka ma tafsik fasikantarwa da bid'antarwa duk ana yi ne lokacin da aka tabbatar wa da mutum hujja da haka wannan shine in dai za a ayyana a cewa da dan wani a iyakance wani mutum to wannan ba a ayyana mutum gaskiya sai ka tabbatar da cewa bayanan sun kai zuwa gare shi iya isar da bayanan kawai ba a nema da sai ya ce ya fahimta ko ya gane ko ya karba kawai da ya ji bayanan kuma sai ya ci gaba da tugewa kan abin da yake hujja ta tabbata a kansa za a yi masa kallon kafiri mushrik matuƙar yana kan abin da yake kai wannan shi ne Allah ta'ala ya datar da mu ai mun shayi wannan bayanin wa alaikum salam na'am na'am
ana ɗauka wani lokaci ne kafin a ji a sami shi ko kuma dai haka ne za a yi kawai a ji idan dai haka ne eh to eh yana ta ne ya haka ne abinda muke faɗa shine su masu bautar kabarin nan mun sha faɗa cewa sun kasu zuwa kaso biyu akwai waɗanda suke yin abin amma kuma suna yin abin bisa jahilci wani irin jahilci shine jahiltar tauhidi su a wajensu suna son tauhidi suna son musulunci suna son kalmar shahada amma kuma sun jahilci cewa wannan abin da suke kai na bautar kabari shi kuma shirka ce shi ya sa galibin su kaso in ka kasa su kaso goma kaso takwas wallahi suna dawowa tauhidi da sun ji irin waɗannan bayanan da muke da sun ji irin waɗannan bayanan da muke suna dawa tauhidi suna karba na ba ku misali da karatun da muke a nan masallacin a lafiya da mata lokacin da muke muna karatun kitabun tauhid a cikin daular da muka yi a wannan azumin ne da muna ba da irin wannan misalin na bautar kabari haka muke ta cewa ko da yaushe masu bautar kabari mushrikai ne muna dai ba da misali cewa ana bautar kabari za a je a roƙi na cikin kabari a yi masa sujada a yi masa kaza da kaza ranar da na fara cewa wanda suke zuwa waliyai da irin su takuta ina wannan bayanin a ranar suka ce wallahi ba su san abin da nake faɗa da wai wani zuma sun ɗauka ko irin wanda ake zuwa na nan shi wannan ba ba shi nake nufi ba sun ɗauka abin da nake faɗa a can indiya ake yi ko a can wai ingila ko london ko wani guri da su sun ɗauka wannan da ake ma musulunci wannan da ake zuwa na makabarta na waliyai da ake malaka ga na ce waliyai to sai suka nemi ƙarin bayani sai dai ta ƙarin bayani suka ce to wallahi wata ta ce wallahi ta fashe ta ce a cikin garin ta taso amma ba ta taɓa shiga ba cikin ta ga yadda ake amma a gabansa ake zuwa ta ce wallahi ba san da abin da ake a ciki nan suka ce to wallahi sun fahimta take suka yi baran baran da abu kaga wa'annan ashe kenan ba san cewa wancan abin da ake kafirci ba ne me yasa ba su sani ba to irin wa'annan su muka ce ba a cewa wani kafiri ne ka nuna shi ka ce shi kafiri ne amma aikin in dai mutum yana ina zuwa kafircin yake amma Allah madaukakin sarki ya sanya zai masa hukunci a ranar kiyama ina fata an gane ba mu a nan duniya duk wanda yake wannan ka tabbatar da haka yake a kai yake to a dungulan su duk kafirai ne su wanda kai ka kai kamar yanzu ne musu wannan bayanin ai na gaya muku sai suka yi muna son karba to inda ce sun tada hayaniya a su wanda akai aka samu iyaye da kakanni su wannan shine addini ta ya za a ce kafirci ne a kaddara ma sai aka tarwatsi ana hayaniya ana zage-zage kaga ya hujja ta tsaya kansu suka ce za su gaba da zama a kai to dolen ka ne duk wanda ka tabbatar da yana wajen an yi bayanin har yi wannan raddin to dolen ka ne kuma cewa shi din shi kansa kafiri ne tunda sakon ya je ma ina fata an gane to akwai irin wannan bangaren a to ai ai ba ina bai fahimta ba ta ya zai yi ai dama ka san kamar yadda muka yi bayani ai shi irin wannan isar da sakon tauhidi baya tsayuwa akan wai sai mutum ya ce ya fahimta da inda sakon tauhidi yake bayan da aka alakanta abin da fahimta saboda shi ne abin da ya fi komai sauƙi zuwan sa fahimtarsa tunda me abin rashin ganewa mutum ne na same shi ya zo ya durkusa yana haka yana bautar kabari yana roƙon kabari sai na ce masa wannan roƙon da kake shirka ce akwai wani bayani sama da wannan da sai an yi mutum zai fahimta ba wani bayani kawai zuwan sakon zuwa fahimta zuwan sakon kawai fahimta inda wata matsala ce ta fi ta wani rabon gado ko cire zakka cikin kaza shine mutum zai ce bai gane ba a masa ƙarin bayani ba abin da kake yi kamar wani zama ne fa da kai sai aka ce mala hakan wannan zaman da kai ga hukuncinsa sai ya zai ce bai fahimta ba shi kansa zaman shi ne hukunci ne hukunci yake kai wannan abin da kai ne wa kabari sujjana da ka ɗora goshi a ka kai sujjana shi ɗin ne kafirci to me mutum zai ce bai gane ba ai da ya ji da ya gane wannan roƙon da kai ita ce kafirci wannan aƙidar da ke zuciyarka cewa zai iya cutarwa ko amfani shi ne kafirci ai shi saƙon tauhidi baya buƙatar wai sai an gane ko ba a gane ba dama shi abin da ake kai ɗin shi ake nuna cewa shi ne shirka ba wai sai ƙarƙashin sa kuma ake wani bayani ba shi yasa musulunci bai alakanta abin da gane ba kawai kamar kamar yanzu ne a zuwa ce da kai a kaddara cewa zamanin manzon Allah ne sai aka ce wani mutum ya bayyana sunansa Muhammadu ya ce Allah ne ya aiko shi shi annabi ne yanzu me kake nema da ƙarin bayani ana faɗin wanda ai ka zaka da me ake ne Allah ne ya aiko shi shi annabi ne za ka ci ami a min ƙarin bayani kamar ya Allah ne ya aiko shi kamar ya shi annabi ne kamar ya shi in dai yaran ka kana jin yaran da an faɗa maka balarabe ka san shi annabi ne kamar kana zaune ne a kana zaune sai a aiko ka cewa ne mahaifinka ya ce a gaya maka yana kiranka za ka ce a kamar ya yana kira na a min bayani me kake nufi da yana kira na ni ban fahimta ba a min ƙarin bayani da ka ji da ka gane ina fatan gwargwar nake da kowa ya gane kan wani ya tafi da wani shi saƙon tauhidi shi ma haka yake saƙon tauhidi haka yake ya yi daidai da abu goma ka waya da ta shigo da ka ɗaga ka gani ka san kiran ka ake ba za ka aje waya sai ta katse ya ce wani ana kiran ka sai ka ce ai ka ɗauka ba ka fahimta ba a yi maka bayani ta ya cewa kiran ka ake a waya da ta shigo ka san kiran ka ake za ka ɗauka haka saƙon tauhidi yana zuwa ka fahimci saƙon sai dai ka ƙi karɓa kuma yana da an bugu ma waya ka gane kiran ka ake ba su da bambanci yau ba kamar matsala ba ce na ce ta rabon gado ko matsala ta fidda zakka ko wata matsala da sai an yi bayani an yi ƙarin bayani ko matsalan na hau fa'ili marfu'i kaza da kaza shi bai gane ba a yi masa misali duk ba haka yake ba daidai yake kawai da an cewa da sunan ka isa an ce isa da kaji illa iyaka ka ce na amsa waje amsa to haka sakon tauhidi yake ba shi da wata surƙiya a ciki shi ya sa manzo Allah ya fani da kalmar as-sama'u la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ji'tu bihi illa kana min ahlina haka la yasma'u bi haka manzo Allah ya ce kawai mujarrad sama da ka ji labari to an gama da haka ma babu da muke bayani kawai ai na sha faɗa ko zaune kake a gida kake ji bayan da muke daga nan to an gama da kai wallahi an gama da kai hujja ta riga ta zo ma ba ka da wani hanzari dan ba abin da mutum zai ci wannan abin da kake na ka je makabarta ka roki shehi shine kafirci ba wani abu ne ba gane ba anan wannan aqidar cewa shehin da kake da shi ko wani yana cutarwa ko ya amfanar shine kafirci me kake nema na ƙarin bayani wannan kewaye kabarin da kake da nufin neman kusanci daga na cikin kabarin da bautarsa da neman kusanci zuwa gare shi shine shirka ne baka gane ba wannan kiran da kake ka shiga damuwa ya barhama ya gaufi ya shehiwa ne ya waliyiwa ne shi ita ce shirka wa iya kiran shi ne shirka ne baka gane ba shi ne ne baka gane ba wannan rataye hoton wani shehi rataye hoton iyasi ko gausi ko marhaba duk shi ne ka rataya a wuyanka cewa zai kare ka daga sharri ko hatsari iya ratayawar kaɗai da ida ita ce shirka ne ba gane ba liƙa hotonsa a jikin mashin cewa zai kare ka shi ne shirka ne ba gane ba zuwa wajen boka da mata suke da 'yan duba ki je ya gaya miki wani abu na wani sharri a yi masa wata tambaya wani abu da ya shafi gaibu ya bada amsa a tafi ana murna har a je a yi aiki don a gano abu shi ne shirka me ba gane ba shi ne ba wani abu shi bayanin tauhidi ba inda yake da sunkukiya kawai sauraron sa ganewa sai dai ɗayan biyu mahaukaci ne shi na ba da shi ake magana ba in kwa da hankalinsa to zai gane me da malam ya faɗa a baya wanda ya ce bai gane ba sai mu ce to hauka kake in ka warke sai ka zo a yi magana da kai da kar ku yadda wani ya kawo muku shubuha inda babu shubuha yawa wannan kawai shine bayani wanda suke wannan shirka ta bautar kabari sun kasu zuwa kaso biyu na yi bayanin kasan farko su ne ga magarin mutane muka ce galibi da sun yi tauhidi suke karba sai su ringa mamaki ma yawa shine ran da suka fara ji wannan kafin su jin ba za mu ce musu kafirai ba ko mushrikai a wajen mu abin da suke yi kafirci ne lallai tabbas babu shakka amma za mu nuna su cewa na dan wani wancan yar wani matan wani duk kafire ne a'a sai hujja ta tabbata gare su amma fa abin da suke kafirci ne to ya za mu yi da su hukuncin su yana wajen Allah inna alaina iyabahu thumma inna alaina inna ilaina iyabahu thumma inna alaina hisabahu inil hukmu illa lillah kai dai kawai ga abin da aka ce maka wanda yake kaza kafiri abu kaza kafirci kuma a duniya duk mun karanta wannan fa dalla dalla bayanin ibn Uthaymeen za mu yi musu mu'amala kafirai a duniya wanda muka samu yana bautar kabari ko da sakon bai je masa ba in ya mutu a kai za mu yi masa mu'amala kafirai dan ba musulmi bane in ya mu ya ga ya mutu akan abin da yake sai wanda su sun san abin da suke su suke ma kira zuwa abu suna iya karanta qur'ani su fahimta suna iya karanta hadisi su fahimta wannan su ake tsaurara su ake tsangwama su ne wanda da ɗai ba ba a sassauta musu ma wanda zai yi wancan shi zaka ja shi a jika ba mana da abin da muke faɗa yan bid'a ai wasu ba sa ganewa sai suke dan jin nauyi an ce dan bid'a ba a yi masa sallama ba a mu'amala da shi ba a- muka ce wanda suke da'awa ba wanda yake da magarin mutane ba ga yadda muke ba muna yi sallama muna jin su a jika amma muna zuwa inda suke karantar da su mi wannan ne musu da'awa wanda ya kafe ya ja daga shi ma zai kira zuwa bid'a yana da bakin da zai bayanin shirka yana da bakin da zai bayanin bid'a shi ake wa irin waccan mu'amala ma ga magarin mutane kace zaka yi wannan mutum waye zai yi da'awar ki waye zai karantar da su shi ne abin da muke faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana fahimta muna fatan duk inda wata shubuha take Allah madaukakin sarki ya karkade mana Allah ta'ala ya fahimtar da mu da haka wannan in ji abin da malam yake faɗa cewa an ba shi labari wanda gashi ya hau jirgin ruwa sun tafi aikin hajji sai ruwa jirgi ya kama tambal tambal tambal tambal ya ce wallahi da masu tukin jirgin ruwa da wanda suke ciki dishe ne ake kira ce bai ji wanda yake kiran Allah ba shi kadai ne a cikin jirgin mai tauhidi amma kaga da za a shiga ba maki da za a shiga ai bai gane ba. irin wannan za ta iya faruwa gare ka kai ma za ka iya hawa a daidaita sau za ka iya hawa mota za ka iya kasancewa a wani waje idan wani abu ya zo na irin wannan jarrabawa za ka ji wani wa zai kira amma ya nuna maka a zuwa fuska ka gani a rubuce a goshinsa aƙida ce a zuciya aƙida ce ya ga halaka ya kama kiran wani shehi ya ga halaka ya kama kiran wani gausi wurin da Allah kaɗai ya kamata a kira wannan fa ita ce shirka wacce take fidda mutum daga addinin musulunci Allah ta'ala ya datar da mu malam ya ce wa qad samina an jama'atin min ahli badiya malam ya ce mu ma mun ji daga wasu jama'u cikin mutanen ƙauye al-muttasilati bi sana'a wa'anda garin yana hada da sana'a garin su shaukani anna kathiran minhum idha hadatha lahu waladun da yawa daga cikin su duk lokacin da ya samu wani da ja'ala qistan min malihi li ba'd al-amwat to zai sanya wani bangare na dukiyarsa ga wani daga cikin mamata al-mu'taqadina wa'anda ake kudince ire-iren wayannan bakidu game da su wa yaqulu yana cewa innahu qad ishtara waladahu min zalika al-mayyit al-fulani bi kaza ya fanshi ɗansa daga wajen wancan mamacin da kaza da kaza fa idza asha hatta yabluga sinna al-istiqlal idan wannan yaron ya rayu har ya kai shekarun da zai ci karan gashin kansa da fa'a zalikal ju'ula to sai ya ba da wannan bakancen da ya liman ya atakifu ala qabri zalikal mayyit to sai ba da wannan kudin in dukiya ce sai ya bayar ga wanda suke zama a kabarin wannan mamacin min al muftalina li kasbil amwal daga cikin masu yin dabara don su dukiyar mutane ba tare da haƙƙi sai ya ɗauki dukiyar sai ya ba su su da suke kula da kabarin waliyi cewa ga abin da yawa waliyin bakance an yi masa haihuwa ya yi wa wannan waliyin bakance cewa idan har yaron nan ya rayu to zai ba waliyin kaza da kaza na dukiya ko na dabbobi in yaron ya kai shekarun to sai ya ɗauka sai ya bayar kaga wanda Allah kaɗai ake yi wanda ya ga wani ba Allah ba to shirka yi kaga yanzu wanda ya ji wannan bayanin wani ƙarin bayani kuma zai ce a yi masa iya wannan aikin da kai shi din ne shirka wani ƙarin bayani kuma za a yi ma wannan abin da ka je kai wa kabarin waliyin ka ba kance ka ce idan kai tafiya lafiya ka dawo lafiya za ka ba da naira kaza ga kabarin shehi na tsugunni sai ka dawo sai ka bayar kayan shirka idan ka ci nasara a jarabawa ka yi wa barhama bakance za ka ba da naira kaza ko za ka yi kaza ko za ka zubar da ko sai ka ci nasara kuma sai ka yi ka yi shirka iya aikin shi ne shirka ba wani abu ya kamata mutum ya gane ya fahimta cewa da abin da yake haƙƙin Allah ne to ba da shi ga wani Allah shirka ce da abin da yake haƙƙin Allah ne ba da shi ga wani Allah to wannan ita ce shirka malam yace wa bil jumla magana dai a dunkule fa sayyidul mazkur rahimahullahu ta'ala shi wancan malamin shine imamu sana'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya jigan ya jigan su qad jarrada an-nazara fi babihi as-sabiq wato yayi nazari ne kawai a cikin bincikensa zuwa abin da suke faɗa da bakinsu abin da suke faɗa da bakinsu da kuma abin da suke aikatawa da gabansu ilal ikirari bin tauhid na ikirari da tauhidi kawai a zahiri wanda yake zahiri kawai ya yi duba da abin da suke faɗa da bakinsu amma abin da suke aikatawa na wannan shirka da sauransu ina matsayinsa wa a tabara mujarradar takallumi da kalimatar tauhidi fakat ya yi la'akari da iya furta kalmar tauhidi kawai min dunin nazari ila ma yunafi zalika min af'alil mutakallimi bi kalimatar tauhid bi yi nazari ba kuma zuwa ga abin da yake kore abin da suke faɗa na aikin da shi wanda yake furta kalmar tauhidin yake aikatawa wa yukhalifuhu من اعتقاده الذي صدرت عنه تلك الأفعال المتعلقة بالأموات kuma yake saba wa tauhidi na aƙidinsa da suke faruwa daga wajensa wanda wayancan ayyuka da suke da alaƙa da mamata suna samuwa ne sababin wannan aƙida ta wa hadha al-i'tibaru la yanbaghi at-ta'wilu alayhi wannan ku abin da yayi la'akari da shi kwata kwata bai kamata a dingina da shi ba wadda ishtigalu bihi ko kuma shagaltu da shi wallahu subhanahu inna ma yanzuru ila al-qulub Allah yana duba zukata wa ma sadara min al-af'ali an i'tiqadiha da kuma abin da yake samuwa na aiki saboda aqida ta zuciya la ila mujarrad al-alfaz ba zuwa magana kawai ba wa illa lama kana farraqa bayna al-mu'mini wal munafiq in haka ne kuwa da Allah madaukakin sarki bai bambance tsakanin munafiki da mumini ba me yasa saboda mumini yadda yake faɗin kalmar shahada haka ma munafiki yake faɗin ta kaga inda ba bambanci da ba bambance ba da sai a ce da munafiki da mumini duk ɗaya ne amma Allah madaukakin sarki sai ya bambance wa amma ma da kalahu sayyidul marqul rahimahullahu ta'ala an ibn al-qayyim fi awwal kalamihi min tafsir al-kufr min taqsim al-kufr ila amaliyin watiqadi malam yace amma abinda shi wancan malamin ya nakalto daga ibn al-qayyim na raba kafirci zuwa kafircin aiki da na aqida fa huwa kalamun sahih magana ce ingantacciya wa alaihi jumhurul muhaqqiqin kuma akai dukkanin malamai suke masu bin diddiki walakin la yaqulu ibn al-qayyim wala ghayruhu sai dai ibn al-qayyim fa da shi da waninsa ba sa faɗin cewa anna li i'tiqada fil amwati wayancan aqidu game da mamata ala sifati allati zakaraha huwa min al-kufr al-amali a bisa irin wannan surar da ya faɗa su malamin ba sa cewa kafirci ne irin na aiki wa sanaqulu ha huna kalam ibn al-qayyim malam yace to anan zamu nakalto maganar ibn al-qayyim fi annama yaf'aluhu al-mu'taqiduna fil amwati cewa abinda masu kudircewa game da mamata suke aikatawa min ash-shirki al-akbar yana daga cikin babban shirka kama naqala anhu kama naqalahu anhu sayyidu rahimahullah fi kalamihi as-sabiq kamar yadda shi ma wancan malamin ya nakalto daga ibn al-qayyim a maganarsa amma da ya tashi kamar yadda na faɗa wato ya datsu maganar ne kuma da ma tun ajiye mun yi bayani cewa idan mutum zai datso maganin malami daga daga littafinsa in dai zai irin yadda ake yi to lallai zai iya kuskure cewa sai ya yanke baya sai ya yanke gaba sai ya datso magana daga tsakiya zai iya zuwa da abin da yake ba daidai ba dan irin wannan zaka iya datso kafirci ma daga Qur'ani kuma ka yi bayanin sa a matsayin gaskiya in dai haka ne in dai zaka yanke baya ka yanke gaba sai ka tsiro iya tsakiya tsakiyar magana to ana iya datso abin da zai nuna halaccin kafirci har daga Qur'ani ana iya datso abin da zai halatta kisa har daga Qur'ani ana iya datso abin da zai halatta zinace zinace da fasikanci har daga nassin Qur'ani da hadisi in dai za ka yanke can ka yanke can sai ka datsu tsakiya za ka iya kawo abin da zai halatta komai da Qur'ani da hadisi tunda ka yanke baya ka yanke gaba ka kawo iyakan zuciya haka ma magana mutum in mutum yana magana in yana magana mai tsayi za ka iya datse ka cire wani lokaci har jajjunawa a kima da kwamfuta sai a zo da maganar mutum da muryarsa yana halatta abin da baya halattawa yana bayanin abin da ba ra'ayinsa ba ne shi ya sa shi ne abin da ya faru da ya datso ya datso su sai zo da wata magana sabuwa wacce ba a kanta malamin yake ba malam ya ce to shi zai naƙalto kamar yadda shi ma malamin ya naƙalto kuma nutbi'u zalika bin naqli an ba'd ahli ilmi daga baya kuma sai mu naƙalto daga wani sashi na malamai ba iya ibn al-qayyim ba fa inna sa'ila kassara Allah fawaidahu saboda shi wannan mai tambayar tunda ya gabata a baya dama tambaya ce aka yi wa malam malam yake wa shi mai tambayar addu'a cewa Allah ya yawaita fa'idojinsa qad qalaba zalika fi su'ali to ya nemi wannan a cikin tambayarsa فنقول سيمتي قال ابن القيم في شرح المنازل في باب التوبة ابن القيم أتكين شرح المنازل شيني مدارج السالكين يا فدا باب التوبة yake cewa wa amma shirku fa huwa nau'ani akbaru wa asgaru amma ita shirka nau'i biyu ce akwai babba akwai karama fal akbaru la yaghfiruhu Allah illa bit tawbati minhu ita babbar shirka Allah baya gafarta ta sai in mutum ya tuba ya batta huwa an yattakhidha min dunillahi niddan babbar shirka ita ce mutum ya riki wata kishiya kuma bayan Allah sai ka riki wani ka hada shi da Allah yuhibbuhu kama yuhibbu Allah yana son sa kamar yadda yake son Allah shine irin san da duk abin da yace ka aikata za ka aikata irin san da duk abin da yace ka bari za ka bari irin sanda za ka yi masa makauniyar biyayya ko da ku abin da ya ce ka ya saba wa Allah tare da girmamawa da kaskantar da kai wannan su ne irin na shirka Allah kaɗai ake wannan sa to mutane da yawa suna rikan wani Allah su ne masa irin wannan sa bal aktharuhum yuhibbuna alihatahum malam yace bari ma mafi yawan mushrikai suna son ababen bautar su cikin gumaka da shehinnai da salihan bayi a'zama min mahabbatillah fiye da yadda suke son Allah wa yagbabuna limun taqisi ma'budihi kuma suna yin fishi ga wayanda suke tauye ababan bautar su min almashayikhi da shehindai wanda zai zo bayanin tawayar shehi cewa bai cancanci bauta ba to suna fishi da shi kaji kamar yadda ma mun sha faɗa maka wannan cewa suna yin fishi ba wallahi ba saboda kabari inda za ka yi makuntantaka da shi za ga yadda yake ya tsine fuska saboda ya san akan tauhidi kake za ga yadda zai ringa nuna maka kyamata saboda ya san ka akan kishiyar abin da kake yake zai iya halakar da kai ba abin da ba zai iya gaba da kai ba to haka suke suna yin fushi ga wanda suke tauye shehinnansu ko ma'anar tawaya shine ana bayanin ba cancanci bauta ba dan wa zai tsaya wani tauye wani shehinka yana da aiki yi ma'anar tawayar shine ana bayanin haƙƙin Allah su a wajen su tauye shehi wannan tsokana ce ana tsokanar gausi to suna yin fushi a'azama mimma yakbabu fiye da yadda suke fushi idan taqasa ahadun rabbal alamin idan wani ya tauye Allah ya tauye haƙƙin ba sa fushi irin yadda suke fushi akan shehi ba sa fushi irin yadda suke fushi akan gausi shi yasa muke roƙon Allah ya kare mu daga sharrin su da makircin su da kaidin su ya bayar musu da abin su kansu malam yace wa qad shahadna hadha nahnu wa ghayruna minhum jaharatan malam yace mun ga wannan da mu da wani mu iri iri wa nara ahadahum qad ittakhadha dhikra ma'budi malam yace za mu ga wani daga cikin su ya rike ambatan abin bautarsa abin nufi fa shehin sa fa ba wai Allah ba ya rike ambatan abin bautarsa abin nufi shehinsa da gausinsa ala lisanihi a harshensa in kama waka ada in ya zauna ko ya tashi wa in asara ko in ya tuntubi huwa la yunkiru zalika baya inkarin haka wa yaz'umu annahu babu hajatihi ila Allah yana riya cewa wato wannan ai kofa ce ta bukatar sa zuwa ga Allah wa shafi'uhu indahu kuma shine zai cece shi a wajen Allah sai malam ya ce wa haka za kana ubbabul asnami sawa'a to kai da kake wa shehi da gausi haka haka masu bautar gumaka ma suke yi kaga ba da su yake ba shi yasa yace haka su ma suke wanda yana faɗa ne ga masu bautar shehi ko wanda in zai tashi zai ce barhama in zai zauna zai ce ya barhama ya tuntubi ya barhama komai wallahi shehi yake kira da gausi to haka masu bautar gumaka suke malam yace wa hadhal qadru huwa allazi qama bi qulubihim to wannan gwargwadon shine abin da ya tabbatu a zukatansu wa tawarathahu al-mushrikuuna bi hasabi ikhtilafi alihatihi haka ma mushrikai suka gada ya danganta da ababen bautarsu wani shehi wani gausi wani waliyi wani kabari wani barhama wani shehi kaza wani wa ula'ika kanat alihatuhum min al-hajar su ko wancan nasu ababen daga duwatsu ne su kuma wayannan daga shehinnai kuma duk ɗaya ne kaji yadda bayanin yake na gaskiya duk ɗaya ne dan ka riki shehi dan ka riki gausi dan ka ce salihi dan ka ce wali shirka kake kamar yadda wanda ya riki dutse yake shirka tunda ai ka'idar da muka faɗa in dai ba Allah ka rika ba, ai ba Allah ka rika ba. da wanda zai kira gunki da wanda zai kira wali da wanda zai kira annabi da wanda zai kira mala'ika wa ya kira Allah a cikin su babu kowa shirka yake irin yadda Allah bai yadda ka kira gunki ba to haka bai yadda ka kira mala'ika ba ko yana kishi irin yadda Allah bai yadda ka kira wani gausi ba to haka bai yadda ka kira wali ba ko na cikin gabari duk ɗaya ne a babu shirka in dai ba Allah ka kira ba shi yasa Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid abin bautar ku ɗaya ne in dai ba shi ka kira ba to shirka kawai kake da ka ji malai ya ce wannan shi ita ce aƙida su a zukatansu ya danganta da wanda suka riƙa suna bauta fa ula'ika kanat alihatuhum min alhajar su wa'ancan ababen bautarsu daga duwatsu suke wa ghayruhum muttakhadha min albashar wasunsu kuma sun riƙa daga cikin mutane su ne masu shegi da gausi قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء ما yake cewa Allah madaukakin sarki ya faɗa yana hakaituwa daga magabatan su waɗannan masu bautar shehinne da gausi ga abin da magabatan su ke cewa wallazina takhadhu min dunihi awliya wa'anda suka riƙi wasu masoya majibinta koma bayan Allah sun yi watsi da Allah sun riƙi wasu majibinta ga abin da suke cewa ma na abudu ba ma bautata musu don komai illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu kusantarwa zuwa ga Allah sai Allah ya ce inna Allah yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakankanin su fi ma hum fihi yaktalifun shin abin da suke sabani akai inna Allah la yahdi man huwa kadhibul kaffar to kaga shi kafirai ne Allah yace Allah baya shiryar da wanda yake makareci kuma kafiri wa hakaza halu man ittakada min dunillahi waliya haka ma wanda ya riki waliyi ko ba bayan Allah wanda ya riki gausi da shehi yaz'umu annahu yuqarribuhu ila Allah ta'ala shi ba abin da yake riyawa kenan cewa wannan gausu wannan shehi zai kusantar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ma a'azza man takhallasa min hadha malan yace mamakin wahalar samun wanda ya kubuta daga wannan shirka ta shehinnai da waliyai Allah ya tabbatar da mu akan kishiyarta mamakin wanda suka kubuta saboda wannan ba za ka yi mamaki shi galibin mutane fa suna fa kan wannan shirka fa ta shehinnai fa da wannan harkar gausun fa da kake gani Allah wallahi al'azim shi mamakin wanda baya wannan bal ma a'azza man la yu'adi man ankarahu kai ba ma wanda baya kai malam ya ce mamakin wahalar samun wanda baya gaba da wanda yake inkarin shirka kawai a ce ga wani mutum shi baya gaba da wanda yake inkarin ta ko wannan suna da wahalar samu wa kada ankara Allah wa hadha aynu shirki afu nayi tsallake malam yace wallazi qama bi qulubi haula'il mushriki abin da ya tabbata a zukatan wa'annan mushrikan marikan shehinnai da gausi anna alihatahum tashfa'u lahum inda Allah cewa wa'annan ababen bauta nasu za su ce su a wajen Allah wa hadha ainu shirki wannan fa ita ce haƙiƙanin shirka ita ce shirka dai da ake hani kullum an maimaita wa mu ita ce dai shirka dai wacce Allah ya ta bayani wannan miliyan da ake zuwa su takuta a buki shehi ko a kira shi ko a ita ce dai shirka dai da Allah ya hana shi yasa malam ya ce mamakin wahalar samu wanda ya fahimci wannan kuma wallahi haka abin yake da yawa mutane ba su gane shirkan nan har yanzu kuma da'awar ake karantarwa ake bayani malamai kaji malaman sunna suna yi ɗaliban ilimi suna yi ma wani gani yake kamar tatsuniya yi saboda mutane sun yi watsi da neman ilimi yanzu wani gani yake kamar ra'ayi ne ma irin na siyasa kawai gani yake abin da yake tsakanin masu bautar kabari yan ɗari kullum yan fairan nan da yan shehinan nan da yan izala ahlus sunna wani gani yake kamar rigima ce irin ta siyasa ba haka bane ba wani gani yake kamar abu ne irin na mazhaba ai kamar malikiya ce da shafi'iya ba haka bane kwata-kwata ya kamata wanda bai fahimta ba ya ƙara nazari ya ƙara tunani ya saurari ahlus sunna ne suke cewa ya duba abin da mutanen nan suke kuma ka yi nazari ka gani ka rarraba zuciyarka ka raba zuciyarka da Allah ka dogara da wani ka jingina da shi ka kai masa damuwarka ina tauhidi da haka wanda ita ce hakikalin shirka وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأقبله وأخبر أن الشفاعة كلها له Allah ya yi inkarin wannan a littafinsa ya ɓata wannan aƙidar ya yi bayanin cewa ceto baki ɗayansa na Allah ne baki ɗayan ceto na Allah ne subhanahu wa ta'ala ba wanda ya mallaki ceto wasu nake ba kai wancan fasara ai mun kusa ko yawa daga yanayin lokaci ثم ذكر الآية التي في سورة سبع وهي قوله تعالى ما da yake cewa sannan ibn al-qayyim ji mamu shaukani sai ya ambaci wannan aya ta cikin suratu saba ita ce fadin Allah ta'ala ulidu alladhina za'amtum min dunillah kul kace da su ya annabi alaihi salatu wassalam ku kira wa inda kuke riya wa inda ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba sa mallakar daidai kwaye zarra a sammai da kasai wata kallama alaiha sai malam yayi bayani akan ƙari yayi sharhi sosai ibn al-qayyim a littafin madarij saliki wanda wata ran za mu karanta littafin insha Allah ta'ala kun makala sannan yace wal qur'anu mamlu'un min amsalha qur'ani yana cike da ire-iren wa'annan ayoyi walakin aktsara an-nas la yash'uruna bi dukhulil waqi'i tahtahu sai dai da yawa daga cikin mutane ba su ma san cewa fa abin da yake faruwa daga wajen masu shirka ta bautar kabari shi ma ya shiga ƙarƙashin wannan ayan ba waya bunnuhu fi qaumin qad khalaw yana tunanin cewa ai wasu mutane ake bayani tuni ma sun riga sun wuce walam yuqibu warisan ko basu bar wanda ya gaje su akan tafiyan ba wa hadha huwa alladhi yaqulu bainal qalbi wa bain fahmi alquran to wannan shi yake hana zuciya fahimtar qur'ani ana bayani ba nan nake gaya muku muna karatu mata suka ce sun dauka wasu mutane ke bayani a ingila ba kulan nan alhalin gashi na unguwa to wani shi ma haka yake ji duk bayanin shirka da ake wai ya dauka bayanin wasu mutane ake yanzu ana maganar shirka mushrikai ya ɗauka tuni sun gabata a zamanin manzo Allah kuma ga sunan wasu kana haɗuwa da su a kasuwa wasu ga sunan maƙotan kai wasu ga sunan kuna sau da su amma suna kururuwa suna kiran shi suna kururuwa suna kiran muli suna ya barhama ya shehi ya inyas ya shehi na tsugunni ya shehu hassan ya husaini ya ali duk wannan shirka ce wata ke fidda mutum daga addinin musulunci amma wai kai ka ɗauka da wasu mutane ake wani bayani ake can to wannan shi yake hana fahimtar Qur'ani ga mutanen nan gaban ka kai ma an kai sakaci sai ka fada kama qala Umar ibn al-Khattab kamar yadda Umar yake cewa inna ma tunqadu ural islam urwatan urwatan ai ana ware igiyan musulunci ne wato gaba gaba idza da sha'il islam man la ya'rifu al-jahiliyya idan wanda ya taso a musulunci amma bai san zamanin jahiliya shi bai san ya shirka take ba a zamanin jahiliya to ko ba zai gane musulunci yanzu ba sai a yi irin ta sai ya ringa inkari ma duk wanda ya san zamanin jahiliya la tazarunna alihatan wa la tazarunna wadda ya san cewa waliyai da shahidai su ne aka yi shirka da su a wancan zamani to su gausi din ma dai su ne wannan kaburbura in dai ka san jahiliya to lallai za ka gane cewa shirka fa ita ce har yanzu malam ya ce wa hadha li annahu idza lam ya'rif ash-shirka wa ma arahu al-qur'an wa dhammahu yadda sha'anin yake idan mutum bai san shirka ba da abin da qur'ani ya zarga ya ambace shi ya aibata shi waqa'a fihi to shi ma zai fada cikin shirka wa qarrahu ya kuma tabbatar da ita wada'a ilaihi kai zai kira zuwa shirkan wa sawwabahu kuma yace shirka ce daidai wa hassanahu ya kyautata wa hadha la ya'rifu annahu huwa alladhi kana alaihi ahlul jahiliyya wannan bai san cewa abin da yake kira zuwa gare shi shine abin da jahiliya suke kai ba aw nabiruhu ko kwatankwacin sa aw sharrun minhu ko wanda ya fi shi sharri aw dunahu ko wanda bai kai shi ba fatun kagu bi zalika urul islam da wannan jahilci sai a warware igiyar musulunci waya udul ma'ruf munkara kyakkyawan abu sai ya koma mummuna wato tauhidi sai ya koma mummuna wal munkaru ma'rufa mummuna sai ya koma mai kyau wato shirka ta koma mai kyau wal bid'atu sunna bid'a ta koma sunna wa sunnatu bid'a bid'a ta koma bid'a ويكفر الرجل بمحض الإيمان sai a kafirta mutum saboda zallan imani kaji eh wata jiridin tauhid sai a kafirta mutum saboda ya zo da tsantsar tauhidi ya ce kar a bautata wa shehi ba gausi ba wali sai a ce to ai wannan shine mushriki ya raina shehinai ya wulakanta ya ce wai da annabi haka suka yi wa Dr. Idris ko je mu fada Allah ya saka masa ويبدأ بتجديد متابعة الرسول sai a bid'antar da mutum in yace a kadaita biyayya ga manzon Allah wanda wannan tana faruwa ta cikin ahlus sunna wanda ba sa karatu in ka zo da zallan sunna sai a ce kai zafi ka tsaurara to shi ya zo da sauki sai ka ji jahilci ne ko da aka bin sunna shine sauki wa mufaraqatil ahwa'i wal bid'a sai a bid'antar da mutum dan ya ba annabi alaihi salatu wassalam ya bar son zuciya ya bar bid'a wa man lahu basiratun wa qalbun hayyun salim yara zalika iyana malam yace to duk wanda yake da basira wanda yake da zuciya lafiyayya to zai ga dukkan bayanin da yake a fili gadin gidan ka duk za ka ga wannan Allahu musta'an malam yace Allah shine abin neman taimako bayan nan malam zai shiga bayanai masu muhimmanci wanda kamar yadda muka faɗa insha Allah ta'ala lallai za mu samu lokaci tunda abin da ya rage ba shi da yawa ni a nan takarda hudu ce za mu samu lokaci insha Allah ta'ala za mu karasa abin da ya rage na wannan littafi mai albarka na imamu shaukani Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi ga wannan muke rufe wannan daura baki daya ta wannan karo wanda muna fatan Allah madaukakin sarki ya karbi wato wannan aiki namu Allah madaukakin sarki ya sa mana shi a cikin mizanin mu na kyawawan ayyuka abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe daga gare mu ne daga shedan muna fatan Allah madaukakin sarki ya faɗakar da mu mu gyara shi Allah kuma ya tsare mu daga fadawa cikin sa nan gaba Allah ya yafe mana kurakuran mu bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya a mizanin mu na kyawawan ayyuka Allah ta'ala ya hada mu da dukkanin alkhairai da ke cikin wannan wata abin da ya rage Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ribata sa da amfanuwarsa wajen alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya inda ake tashin hankali Allah madaukakin sarki ya kusan mana اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.